أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم الناصر لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والسبت الباكي على زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوب معاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقراب فريد داري على الإدلاج هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدر أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد رحمة الشيء إهدري لنا بهذا المحضر والتعديه بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يومنا زما na ashirin da hudu a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan akhlaquhu awsafuhu sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala min ahfadi rasulullah تكريمه أو محبته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سخاوته أدبه دكا abin da muke magana kenan akan irin ɗabi'o'insa shau Ahmad Tijani wa min ahlaqil azima za mu jona kenan akan akhlaq kenan dan baya mun yi magana akan akhlaqu alhamida allati hiya musammat min makarim al-akhlaq wanda muka sani zaka'un fidanatun shaja'atun najadatun hananatun shafaqatun rafqatun ra'afatun rahmatun tawadu'un al-adabu sannan mun yi magana kan ulu himmatuhu shine wanda suka kama al-ifaf was-siyana wal-wafa'u wal-futuwa al-saha'u al-hulmu al-anatu al-afu al-isaru السعي في هوائد الأبرار مهما أتوا إليه ومن عليك العزيمة التي سبق فيها من قبل من قبله daga cikin ɗabi'arsa masu girma wanda ya wuce cikin wanda suka wuce gabansa wa jaza maniyati ba'adahu kuma ya gajiyar da wanda su zo bayansa a attawadu kaskantar da kai shaujani yana da tawadu akwai tawadu'u akwai tawadu'u bambancin su a tawadu'u yin ka ga mai girma ka ga mai girma kai ka duba irin tsarin mai girma kowane iri ne don girmansa ko ka yi ka kaskantar da kanka don a baka wani abu sunan shi tawadu'u tawadu'u kuma ana yi ne saboda zatin Allah ba ruwanka da girman mai girma a kawai girman da Allah ya bashi kowane iri ne zaka masa tawadu ba za ka yi masa danya maka wani abu ko danya baka wani abu ko danya hana ka wani abu ba walasta akun tawadu bit tawaddu'i tawadu daban tawaddu'u daban kaskantar da kai dan Allah daban kaskantar da kai dan neman duniya kuma daban shine tawaddu'u wal adabu yana da adabi wato ladabinsa za ka yi mamaki shehu tijjani bai taɓa tofa ya wuta gabas kaki ya tofa ta gabas baya yi saboda Allah ya ɗaukaka baitul haram sharku wanda muke kallon alƙibla ma amma da rijilahu kafafuwansa ma baya mikawa ta gabas ta'adduban ma alhadarati haka baya yin kaki ya tofa ta gabas ta'adduban ma alhadarati irin mu ko za mu yi ta yi sai mu ta yi kuma mu ba za a kama mu ba saboda kusancin da sanin adabin na ubangiji ba irin na kowa da kowa ba ne ba irin na kowa da kowa ba ne wa husnul hulki da husnul hulki kyakkyawan ɗabi'a husnul hulki yadda yake da kyakkyawan ɗabi'a shautu jani radiyallahu ta'ala no ya fi ƙarfin duk inda mutum yake zato a cikin kyakkyawan ɗabi'arsa saboda mu'amalolinsa mu'amalolinsa yadda yake tare da al'umma yana da mu'amaloli sosai shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu yana da mu'amaloli yadda yake tare da al'umma da inda yake saukar da kowane abu manzilahu eh yana saukar da abubuwa manzilahu wal mu'asharatu da mu'asharan shau tijani yadda yake mu'ashara wato mu'amala tare da mutane wajen daidaituwa yana da yana da yana daidaituwa cikin lamarinsa ya koma kaman ba komai ba cikin mutane da yawan lokaci raƙiƙul kal kuma yana da taushin zuciya rahiman bi kulli musulmi yana jin tausayin kowane musulmai ai daga nan ne ma za ka gane cewa ɗariƙarsa yadda yake magana a kai daga wannan za ka iya ganewa saboda ɗariƙarsa yadda yake magana a kai yana magana cewa lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da shi ya ce to ga wannan wuridin yadda za ka yi ta sai ce to idan na yi ta menene natija ce ga abin da za a maka ga abin da za a maka to wayannan abubuwan da za a yi masa su ne za a yi ma wane ne za a yi wa al'umman annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama to in aka yi to za a dinga kubutar da mutane ne daga cikin wato lamarin da suke ciki na kurakurai su koma mutanen kirki to anan ne kaga rahiman bi kulli muslimin mutabassiman fi wajhihi kullu man laqiyahu kowa so game da shi zaka ganshi yana yana sakin fuska balqatul wajhi yana daga cikin ɗabi'a mai kyau sakin fuska saboda karka kalli mutane kullum kaga kamar sun zo neman abu ne a wajenka dama an ce abin da yake sa mutane bacin rai in kaga mutum to yana tunanin da ka nemi wani abu ne sai ya bata maka sai ya daura fuska shine mai mai wannan littafin yake faɗa mai makamatul hariri yake zargin kuɗi yake cewa daga cikin abin da yake na zargi ya ce laulahu ma kafa ayyaminu sariki walau baddan majulmatul min fasikin ya ce wa lashma azza bahilu min ɗariki lashma azza bahilu min ɗariki mai kwankwasa kofa ka gan shi ba za ka takura fuska ba saboda tunaninka ya zo tambayin ka kuɗi ne to wannan takuran fuskan ba na wani abu bane na wannan ne to sakin fuska shi kuma yana daga cikin abin da ake nema a cikin addini sakin fuska yana ba da ma'ana mai yawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane biyu suka haɗu man wanda ya saki fuskansa ga dan uwan da ya ganshi ya ce to Allah yana saukar da rahama guda ɗari rahama casa'in ga mutumin da ya karbi ya saki fuskansa wanda ya takura fuska kuma yana da goma to kaga wannan nimatul hayat kullum mallake wa yazunnu annahu aqrabu ilayhi min ghairihi duk wanda ya gama da shi yana zaton ya fi kusanci da shi akan waninsa wannan yana daga cikin kusanci da ake samu kunce sahabban manzo Allah da haka suke ganin kowa yake ganin shi yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi fi kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lima yara min dalaqat wajhihi saboda abin da zai gani ya sakin fuska wa hasunu kalamihi da jin daɗin magana wa kasar sai kibalihi da yana zai fuskance shi hatta idza laqawul mahzun har idan mutum yana bakin ciki in ya game da shawtu jani zala huzunuhu bi mujarrad liqa'ihi bakin cikin zai gushe daga ganinsa suna haɗa ido zai wuce hayyinan layinan mai sauƙi mai taushi fi kulle shayin a cikin dukkan lamarinsa hatta fi mashayi can ƙasa hatta fi mashayi har cikin tafiyansa wa ibadun rahman din nan yawa ta gurin ne hatta fi mashayi har cikin tafiyansa za ka gan shi yana tafiya haka yazkuru qawlu ta'ala zai dinga tunatar da kai fadin ubangiji وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا إذا عقبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا ذاك bayan Allah suna tafiya a bayan ƙasa cikin matukan kiyayewa ma ra'aitu ahsana hulqan ban ga mutumin da ya fi shi kyan ɗabi'a ba wala ausa sadaran ko kuma mutumin da ya bi shi yalwan kirji abin da ake nufi da yalwan kirji ba faɗin kirji ba a'a su ma'anan ne ba ma'ani ba ne wato ɗaukan bala'i mutum ya ɗauki bala'i amma ka zo ka gan shi daram ai yana cikin bala'in za ka gan shi kawai kamar yana cikin tausi'i ne kuma yana cikin huzun ne ya ma ba za ka iya ganewa ba wala akrama nafsan wala mutumin da yake gashi nan yana girmama mutane sosai wala dafa kalban zuciyarsa yana da adafi wala haza ahadan ban taba ganin mutumin da yake rike alkawari wa wuddan da soyayya abin da kai masa kiyaye wajen son da kake kuma ya rike alkawari kamar sa ba wala aksara ilman ban ga wannan wanda yake wannan magana wanda ya zauna da shi ne idan ya faɗi haka ya yi daidai saboda sanin zamanka da mu'assarinka da saninsa shi kake magana in akwai wanda ya yi kaza to a kawo misali ana auna irin wannan tafiya na shautiyani kamar mutane biyu ne za ka ba su ajiya ce ga wannan kuɗin ka ajiye mun ka je ka samu wani duk ana da gazanin su masu tsoron Allah ne shi ma ga wannan kuɗin ya ajiye maka amma ka kai shekara ɗaya ko shekara biyar ka zo ka ce kana son wannan kuɗin wanda ya ɗauka a jinsa ya baka ai mutumin kirki ne wanda kuma ya je ɗauko kuɗin da ka bashi fa ya bayar waye wani zama mutumin kirki wanda ya je ɗauko wanda ya bayar ya ba amma wancan ne ma ci ba amma dai ya saba to su banci su suna gwada mutane da irin wannan ne menene mustahabi in ka tsallaka ba maganar farilla ba mustahabi in ka tsallaka ka faɗi idan ana kwatance ne akan abin da yake ba ka ɗauke shi ba komai ba to kawai Allah ke yi. Wani aksara ilman ban ga mutumin da ya bi shi ilimi ba wa faman minhu kuma da fahimtar ilimin. Wa ma jalalati kadari tare da ɗaukakan matsayinsa ya kifi ma a sigiyar na gan shi yana tsayawa tare da yara. Wai ya kirul kabira kuma da yana girma masu girma wai jalisu ba'afa yana zama da raunana wa ya tawaba lil fuqara'i yana kaskantar da kai kuma wajen fakirai. Iktida abin rasulillahi. saboda duk manzo Allah yana aikata haka shi duk wani abin da ya ji annabi Muhammad ya yi to shot jani yana kokarin ta dabikin sa a gan shi shi yasa suke ce masa jabalus sunnati a zamanin shi eh jabalus sunnati baka isa ka keta da wani abu wanda yake ba na gaskiya bane ko ya ganka ka yi abin ya sa maka ido a zai magana idan an yi da yawa abin da zai ce ma balan nasu ya faluna kaza me yasa mutane suke aikata kaza ne to a cikin mutanen gurin akwai haka saboda ba zai fito ya faɗa maka kai da shi ba amma zai muku magana isharatan bi tarbiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala yaqsidu ahadan ma'aridatu bi shay min al-ulumi babu wani ɗaya daga cikin al'umma da zai fito zai fito na fito da shi ta wajen ilimi illa atamahu sai ya mai da shi ba gidaje sai ya mai da shi bai san komai ba in ya ce zai yi challenge din shau tijani akan wani matsala na ilimi to shau tijani in ya tashi ba shi dalili to sai ya ya zamo a ce jahili ne da yana ganin ya fahimta bai fahimta ba bai buka muta hayyaran to mutumin sai ya zamo ya ɗimauce muta'ajjaban ya yi mamaki min gara ibul ulumi wal fuhumi da irin mamakin ilimin da shauja zai fito akan wannan mas'alan da fahimta kuma mimma jama'a Allahu lahu la ilma yana daga cikin wanda Allah ya hada masa ilimi wal amalu da aiki war wilayatul kubra kuma da walitaka mai girma warta kafi dalika ila nihaya ya kai inda ya kai ma alhirsi wajen kwaɗayantar da mutane cikin aikin alheri wa shafaqati da tausawa Allah halki ga halitta mimma yuqarribuhum ila Allah yadda za su jawu ja mutane ya kai su wajen Allah wa sabaru ya kai isa matuƙa da haƙuri ala izayatihim wajen cutar da mutane yadda suke masa illar gaya isa matuƙa ila ma wa ba lahu fi qulubin zuwa ga abin da Allah ya sanya cikin zuciya min haibatin yana da kwarjini wal ijlal yana da jalala mimman la yuta da ahadin mimman asarahu a zamanin sa ba wanda aka bashi irin abin da aka bashi min al ulama daga waliyai wal auliya ko waliyai wa zuhad ko masu gudun duniya wa gairihim da wasun su wal saboda haka saran nasu min aqsal buldani mutane sun kasance suna zuwa min a ƙasar buldani daga garuruka masu girma ya tabarraku na biyu suna neman albarkansa wa ya ku na anon suna zuwa su karɓi ilimi a gare shi wa yastamidu na fi umuri diniya suna kafa suna intisaji suna neman sanadi a wajen shi na daga al'amarin duniya wa dunawiyya diniya na addini wa dunawiyya da duniya wal ukhrawiyya da lahira ilaihi zuwa gare shi fala tajidu man yuqaribu fir rahmati ba za ka samu wanda yake kusa da shi ba cikin tausasawa wal irshadi da shirin da al'umma fabalan an misali balle wanda suka kusance shi ma ba za ka samu balle irin shi wa ma hadha kullu wannan tare da dukkan ɗabi'un shi tijani ne radiyallahu anhu tajidu yatawadu fi nafsihi lillahi kanshi da kanshi ma zaka samu yana kaskantar da kansa da kansa saboda zatin Allah wa fi zati lali ibadallahi alin nisbatu ila Allah balle bayan Allah duk wannan aka ce maka na Allah ne to sai shehu Daniel kuma gaban shi kaman shine almajirin sa ba shehu Tijanin ne yake karantar da shi ba shine almajirin shehu shine shehu Tijanin almajirin sa wa alil baitin nabawi haka nan sharifai in ya je gaban sai ga kaman shi ba sharifin ba wa kullu zinasbatin diniyatin duk wanda yake da wata nasba ta addini wa muhabbatin imaniyatin ko kuma soyayya ta imani haka take amma fi nafsi a kansa fa yana wula yara la qadaran baya ganin shi wani abu ne haka ne wannan shine addu'ar manzo Allah Allahumma ja'alni fi ayni sagiran wa fi ayunin nas kabira wannan idan mutum yana son ya tafi wajen Allah to haka zai zauna lafiya idan mai tafiya zuwa ga wajen Allah idan yana tafiya yana kallon kanshi yana tafiya yana kallon kanshi to a durkushe ki kuma ɗan ƙanƙanin lokaci za a jarabce shi ɗan ƙanƙanin lokaci ba a son mutum ya dinga waiwaye kaga ibn al-arabi al-hatimi yana daga cikin malaman duniya a duniyan duniya malamai ne wanda ake ji da shi na isa matuka wanda ni da iya leke-leke na littattafai babu wani waliyin da aka marasa fatahi akan ya gane matsayin waliyi a duniya kamar shi ko da akwai to ba a musu izini su faɗa sun gani ba kamar shi to amma yana tafiya a cikin ruwa jirgin ruwa ya buga amin maujil bahar ya yi tangal da su ya ci uskun ayyuhal bahar alamta dari fauƙaƙa baharun ka natsu wannan kogin baki san saman ki da kogin ilimi ba barul ilimi sai ruwan ya tsakaita sai wata dabba ta fito daga cikin ruwa ta ce ya mani yadda ili ilima wanda yake ganin ya kai zan ma tambaya ka bani amsa menene hukuncin mutumin da yake da mata sai aka shafe mijin ya zamo dutse ko aka shafe mijin ya zamo dabba wani wani idda za ta yi sai shiru ba ka sani ba don ba ka sani ba ka jahiltar da kanka ka dawo musana da ka ilimi yarda shi jahili ne idan an shafe mutum ya koma dutse matar za ta yi iddatul wafati idan an shafe mutum ya koma dabba matar za ta yi idan ta talaki sai dabban ya ɓace saboda ba a yi ana kiyayewa matuƙa da gaske ana kiyayewa amma za ka samu da yawa akwai wanda suke yi wasu su yi su sha in kaga mutum ya yi ya sha to bai kai ko ina ba cikin tafiyan Allah amma sai an bi shi sai an tsarkake shi dole wala ya sabu laha amran baya nasabta wa kansa wani al'amari wala ya ra'isti kakan sha ala ahadin baya cewa ni mu muka fi cancanta da kaza baya yi hatta ahlahu wa iyaluhu ko ahalinsa ko iyalinsa wa yahdimu nafsahu wa ahlahu yana yin hidima wa kansa kuma yana yin hidima wa iyalansa haka za ya falo rasulullahi wannan shine ɗabi'a ta nan ake ganewa an wuce mutane eh yan aka koma wannan guraren ta nan ne ake ganewa idan za ka ga kanka to ba za ka yi wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faci yana taya matansa aiki yana facin kayansa da kansa yana ta kansa aiki har waɗansu abiyat da suka fito wanda sai da aisha radiyallahu ta'ala anha take faɗa manzo Allah yana ɗinkin riga tana tana aikin abincin gida gumi na fita a jikinsa yana zuba sai ta ce masa ina ma wane zai ganka ta ce wane ne ya aisha sai ta faɗi sunan wanda ya masa kasida ya yi ma manzo Allah abiyat akan cewa idan gumi yana fitowa jikin manzo Allah kamar lu'ulu'u ne yake yawo sai ta ja baitin guda biyu manzo Allah sai ya ajiye rigan ya tashi sai da ya zo kis akan ta tukune kuma ya zauna eh a tuwadis bi ni'matillahi ba la tastankifa nafsahu an fi'li shay'in kainan man kana baya matsawa kansa cikin aikin kowane irin abu wala yuhibbu imtiyazan balle abu ce ya tarewa abu baya bukata wala itisasa li shay ko yake bantu da wani abu waya rale gairi yi maziyatun alai waya ce a misali ni jin annabi ne ni na yi karatu kaza ni ina da wulaya kaza a bayan wannan baya ganin wata maziya da yake kan wani ya ce duka mu ɗaya ne haka yake cewa to irin wannan kaga shi ne manzo Allah da yake cewa ana bashar mislukum ai duk wa'annan mawazin din ne na kaskantar da kai amma da Allah ya ce maka ana basharu mislukum shikenan kuma da kai baka da hankali hakan ne eh sha sha sha wanda tsarki ma baka iya ba eh wa yaqulu la la la yarhamuna fi jama'atul muslimin muna kaunan ubangiji wannan la Allah muna kaunan ubangiji ya ji kanmu daga cikin ƴan uwa musulmai eh koma ne kujeran farko ba baya ba zai ga wulaya ba balle ga yana wani kujera la'allallah ya rahamuna eh Allah zai ubangiji zai mana rahama fi jama'atul muslimin muna kaunan ubangiji zai mana rahama a cikin al'umman musulmai wayan sabu li nafsi al-ashal wa bi'a yana nasabtawa kansa dabi'a munana wato kana dani'atun wa bi'atun kasa kasa Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ba wani ya kuke mun abin nan yace ni ba wani ba wani bane ni dan wata mata ce mai cin busasshen nama ka gani ina ganin mun je tashin kiyama kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun je tashin kiyama sai na je na riski sai na ga annabi Musa yana rike da sa'akul arshi sai ne zaton ko ya riga ne ne da wayannan duk gidadawa suka dauka annabi Musa ya fa annabi Muhammadu domin shi ma ya faɗa cewa ya zo ya gan shi to wannan duk irin wa'annan abubuwan mutum yana wanda ya san Allah haka yake yi shi Allah haka ake zaman lafiya da shi ba ka kalli kanka da kaiwa ba wala yuri unasa min hasalatin zanimatin baya kubutar da kansa daga wani ɗabi'a wanda yake muna na ce to mu ma Allah ne ya rufa mana asiri aiki da muke yi bayi da kyau ba shine wa ma umma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi kaga ba fita ba kowane abu sai ya nuna maka adabu al adabu ma Allah wal adabu ma al khaliqi karka ce ka da Allah mutuntuni yaushe za mu irin wannan aikin eh to abin da kake yi a koyi kana kana yin gulma a cikin masallaci kana yi da wani a cikin masallaci yi da wani kuma a cikin masallaci ya fi zina so saba'in ma to sai ka ɗauko kai kana ganin cewa ba ka wannan to ga wanda kuma kake yi uban wannan ne to saboda haka ba a kaucewa haka saboda ubangiji shi kiyaye mutum a wafi ilatin qadihatin ko wani aiki mummuna wa shahadu huquqan nasu alaihi yana ganin haƙoƙin mutane a kansa wa ya kula cewa lam nufi liman aratna haqqahu duk wanda yake tare da mu sai da ya haƙuri domin ba mu iya ba shi cikakken haƙƙinsa ba saboda ai haƙƙin wato haƙƙi zawahir wal bawatinu ana nuna maka idan shugaban ka ya haka kai kuma ba eh balle ka zo muridi ne ya karba dariƙa wajen ka kana ta'azabtar da shi kamar kai kai shi waye ce maka haka yasa shauja ne yake cewa man arafani arafani wahadi wanda ya sani ni ya sani ni ya sani ba ba shi ba shi hane biyu ne dariƙa ba shi ɗaya ne eh shine shehun dariƙa shi ma muridin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya ce kore ka cikin ɗarikan sai in ka tsallaka ka'idar da aka saka duk wannan ana yi ma ne za a yi maka zajari don ka zama mutum amma ba a hauka dan a nemi duniya da kai ba ba shi ne ba ƙa'idan ɗariƙan ba ne haka a hauka dan a nemi duniya da kai a dinga maka barazana in ba ka yi kaza ba kaza kaza ba wannan cikin ɗariƙan tijjaniya gaba ke ɗaya babu babu saboda haka wanda kake ganin muridinka ne zai iya yiwa ma fi ka matsayi a wajen Allah kai Allah ya sa ka girme shi ne ko ka riga shi yin karatu amma ba harin da za a buɗe masa ba ka da hannu a kai baka san kuma komai a kai ba sai dai ka to saboda haka ka ba wa kowa haƙƙinsa kawai ka tsaya kai ma kana neman Allah ne domin wa anna ila rabbikal muntaha Allah ne ba shi da iyaka duk inda ka tafi Allah ba shi da iyaka kuma abin da aka nuna maka babu wanda ko yanzu aka haife ku ko ta shi da walitaka ɗaya to kowa da irin nasa ne ba ɗaya ba ne an ba wannan abin da wannan baya da shi ko da ga kunan in dukan ku ɗauka ku dubaniya a rana ɗaya a lokaci ɗaya minti ɗaya sakan ɗaya to ga baki daya a ce duk kun zama kudubul hali ko kudubul makami ko kudubul ilimi duk inda kuka hau to sai sai an ba shi abin da wannan bai da shi wannan ma sai an ba saboda haka kowanne ya kamata ba shi hakinsa saboda shi mutum sifatu sifatul ilahiyya ne sifatul rahmaniyya ne wala nastawfi abadan kuma ba za mu iya cikawa ba har abada wa yaqulu yana cewa almuminu shi mumini huwa alladhi yara huququl halqi alayhi shi mumini shine kamata ya dinga ganin haƙƙin mutane a kansa eh har yanzu ba mu iya biya haƙƙin mutane ba to ya haƙƙin ubangiji eh tunda an hada ka wala yara li nafsi ala ahadan haqqan amma shi ba zai yana da wani haƙƙi akan kowa ba in ce ta mu ma in aka ce za a bi in za a yi bi da bi to ya za a yi ya za a yi za a yi da bi mu ma yana kan mu muna mu ma yanda yake da haƙƙi akan muna da haƙƙi a kansa shehu jani ba faɗa haka wannan abin da ya shafi husun hulkihi kenan tare da halinsa wa matawazu kaskantar da kai fillahi cikin Allah li ibadillahi saboda bayan Allah fa yana wuya hadin bi nafsihi yana hidima wa kansa man wala duk wanda ya zo masa duk wanda yake tare da shehu jani da shehu jani yana masa hidima من الأصحاب sahabansa ne wa gairin da wani sun su fil haddar wa safari ko a zaman gida ko a tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa tafiya sai na Abubakar Siddiq an je muhallin da ake neman abinci da aka samu sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen istihdam aikin hidiman sai suka ce manzo Allah yayi zaman sai ce ku kawo kowa ya dauki abin da zai yi ni ma zan kawo nawa wannan ya kawo wannan ya kawo a hada shine ka'idan ba za ka je ka zauna kawai kai ne babba kowa ya maka komi ba ba haka ake ba ana son tadaribin nas ne wannan shine hulkun nabi sallallahu alaihi wasallama in mutum bai da lafiya ne ko kuma bai san an yi ba to wannan wani abu ne kuma daban amma a cikin koya da koyantarwa yadda ake kenan na'am la yubali bi ana nafsahu baya baya damuwa da irin kyautun da Allah ya masa fi wardin wala sajarin cikin wuriji ko abin da ya zo masa wala turka hadan ya shi tagilu bi ta'zimihi baya bar mutum ya zo ya shagala akramukallahu akramukallahu shi shagalan sa kawai ya girma shi auyi mai yizbi shayin ko kuma ya mai ya zai shi da nunawa in ya zo kaman kata kadilil yadi ya zo kama hannunsa ya kama tsotsa wannan bai bai yadda da wannan ba wala ya kadiru adam an ya su muhu bi shay min zalika ba wani mutumin da zai iya ya zo ya kebanci shau tijani irin wannan ɗabi'a wala ya ranar sau ala li shay min zalika abadan baya ganin ya cancanci haka yana faɗa akan haka yana kore mutane wa ma adabu adadinsa artila wani zahirin na batinan adadi zahiri da batinan shine shi ibrahim ke cewa فالأدب الأدب يا ذا السالك به يرق المرء للمواطن تأدب في الظاهر والباطن بي تأدب في الظاهر والباطن كي لدبي ظاهر كذا باطن ظاهر الشريعة باطن الحقيقة كي كي كي أدبي هكا في الشريعة المحمدية أكتن شريعة من الله وما الله دوبنيجي جل جلاله فشون balaga fi a ƙasar gaya to yin haka shine abin da mutum zai iya kai isa matuka wayar afi ahlul bidaya da ko bari a fi ahlul bidaya wanda suka fara tafiya za su kubuta wannan haya da na ƙarshe da bin da yin adabi zahiri da baɗini kana koyantar da mutum kuma ba ka da ladabi to me za ka koya masa eh kana koyantar da mutane ka ja mutane kana son ka nuna musu Allah sai kana nuna musu kanka me kai idan ka nuna wa mutane kanka to ka cutar da tafiyar da Allah yake nufi akan tsarikan tijjaniya ba shi ne tsarin shau tijjani ba a ka bari ka yi tallan Allah da manzan Allah da hulku ɗabi'a kar ka faɗa wa mutane abu a zuwa same ka kana aikata aiki daban ga abin da kake nuna wa mutane ga abin da kake aikatawa daban to wannan ya nuna abin da kake faɗa ba haka bane kenan saboda haka baka samu adabu zahirin wa batinan ba zaka cutu hazu ma yulamu dalika min halihi gwargwadon yadda aka san halinsa da makalihi da zancensa a ga daya wai shahadu lahu ma ta kadar min khilalihi wa fi'alihi abinda za a gani a cikin kadaitarsa da aikinsa da komai da komai nasa ya zamo haka wal adab inda al-fuqaha idan aka ce adab wannan wajen sufanci kenan idan aka ce al adab inda al-fuqaha wato ladabi a wajen faƙihai ibaratun an kiyam bima ba'dal wajibati shine nawafil hayri kenan shine ake nufi da adabu wasu nani da sunnoni min al daga cikin fadail war ragaib da kwadantar da ayyuka muta'alliqatun bi ahwal al-insan wanda ya rataya da halayen mutum min naumin bacci ne wa yaqazatin ko kuru-kuru wa akalin ko ci wa shurbin ko sha wa zikirin ko ambatan Allah wa du'a ko addu'a wa nawi dalika da makamancin wannan daga cikin halayen insan duk ana ce masa al'adabu fil nawmi al'adabu fil qadati al'adabu fil akali al'adabu fil shurbi al'adabu fil zikri al'adabu fil du'a masalan a wajen fuqahawo idan ana son mutum ya amfana yanzu misali ga ruwa na sha a kowane lokaci idan kana son ka samu adabin shan ruwa kana son ka samu adabin shan cin abinci da duk lokacin da ka ci abinci abin da ake so kai bismillahir rahmanir rahim in da ka ci ne fa kul min ma yalika ka ci abin da ke gaban ka min al adabi idan nama ne ko abu ne mai daidaiku to in ba kai ne ka siyo ba kar ka je gaban wani ka dauki na gaban shi wannan duk min al adabi wannan duk ana koya maka saboda zama da wanda ya fi ka matsayi a wajen Allah baka sani ba ku zo ku haɗa kwano waje daya saboda duk lokacin da ka je za ka ɗauki abin da zai ɗauka shi yasa da ka ga mafiya yawan mutanenmu ba su cika cin abinci da shehanai ba amma in ka ci abinci da su to kai in ba ka da ladabin farko ba ka da zawahiru ba ka da bawaɗin wataƙila za ga cinyan ka za a gabansa ka miƙa no za ka ɗauki irin mutanen nan masu bala'in ba sa tunani cikin wannan son zuciyarsu kawai su cimma buri akan abin da suka samu ko kuma mutane da zo cin abin da yi manzo Allah ya fara da nama ne ya saba da yin wannan abin ya bi jikinsa ya zo gaban wajen bayin Allah ma zai yi irin wannan to in so kalli abin ya dauka sai ya cutar da shi sai ya cutar da shi sai ya cutar da shi a cikin tafiyarsa sai ya samu zulmu maimakon ya samu nuru to kaga wannan kawai kar ya yi ma cin abincin tare da su wa ulawa afdalu saboda adamul adadi ba shi da ladabi sannan kuma kana son ka amfana da adabu adabu zahir wal baɗin in ka sha ruwa ka ce alhamdulillahi allazi saqani bila hawla li wala quwwata minni na gode da ubangijin da ya shayar da ni babu dabara na ciki babu karfi na to shi kuma an gafarta maka zunubin ka ma taqaddama min zambi ko ma ta'akhara haka nan wajen cin abincin kana son ka amfana shi ma an ka ce ka ce alhamdulillahi allazi amani bila hawla li wala quwwata minni na gode ubangiji da ya ce da ni ba tare da karfi na ba ba tare da dabara na ba shi ma an kankare maka zunubi kama ta kaddama min zambi ko mata ahara bainaka wa bainar rabbu wannan min adabi shari'ati wa min adabi al-haqiqati az-zawahir wal bawatin gaba ki suna tafiya wannan ne yake haskaka mutum yayi idrakin duk abin da ake nema ya idraki alhamdulillah wanda sufiya a wajen sufaye al-adabu ibaratun an jami'ar hisal al-hayri in an ce adabu wato ibara ne ga hisalul hairi dabi'a mai kyau wa usafil birri dai da mutum zai ji Allah fa huwa wasfun siffa ne jami'un li awsafil mujida shine wanda ya tattara siffofi masu kyau wa alaqul hamida ya tattara dabi'a masu kyau tunasibu wasful ubudiyya wanda take daidaituwa da siffa na abdu wajen ibada ubudiyya wa jalalun rububiyya da jalala na rububiyya ɗaukaka ubangiji man jama'a wanda ya tara wannan fagadit tasawuf bil adabi to ya hada adabun da ake nema kaga ta'addatu zahir wal batini an faɗa maka na shari'a ta'addatu zahiri shari'atun ta'addab bil batini at tasawuf ko ce haqiqatun to idan ka hada wayannan gabaki daya an samu abin da ake nufi kaga ya fassaranta maka ta'addatu zahir wal batini bihi idan ka hada wayannan guda biyu yura kalmar ulil mawadini mutum zai kai gunda zai kai a wajen Allah Allah ka bamu wa kana adiban ya kasance mai ladabi ne muta'addaban ma Allahi yana ya samu ladabi cikin hadaran Allah wa ma rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wasallama a ce kitaban wa sunnatan ko a ce zahiran wa batinan kawai wal adab bi ma'ana al awwali adab na farko maganan farko mun darajin fi haza duk sun shiga cikin wannan can wa ma adabu zahiran wa badan fi shari'atul muhammadiyya wa ma Allahi jalla jalaluhu dinnan ai duk sun shiga cikin wayannan guda biyu ko mun darijin ya shiga wa qad jama'a sayyidina radiyallahu anhu al-adab az-zahir wal batini zahiran wa batinan ya adabi na zahiri da batini sirran wa jaharan waye da bayyane walillahi darul qa'ili mai fada a cikin babi Allah ya ya bubbuga masa da abubuwa mai yawa a cikin baharul tawili idza naqat idza naqat جاءت بكل مليحة وإذا سكت سكتت جاءت بكل مليه إذا نطقت idan ya yi furci jihar bi kulli malihatin zai zo da abubuwa mai daɗi wai za sakata idan ya shiru jihar bi kulli malihin zai zo da abu mai kaman gishiri famin adabu a zahira yana daga cikin ladabinsa na zahiri muwajibatu alama wa radabi sunatin zai sake dawo maka zai maka ɗaiɗaiku kenan ko muwazabatu lizimtarsa alama warada akan abin da zo cikin as-sunna cikin hadisi manzon Allah min al'ada bi shar'iyya wanda ya tattare daga ladabi na shari'a min al-muta'alliqatu bi ahwal al-insan wanda ya race da ɗabi'ar mutum wa mahafazatu alaiha da yanda ya kiyaye bi qadari taqati wal imkani gwargwadon ƙoƙarinsa da yadda ya yi fi ƙiyamihi a tsayuwansa ya bi suna annabi Muhammadu wa qu'udihi zamansa ya bi suna annabi Muhammadu wal dija'ihi kwanciyarsa ya bi suna manzo Allah wa mashatuhu tafiyarsa ya bi suna manzo Allah wa julusihi zamansa tafiyarsa da zamansa ya bi suna manzo Allah wato abin da ake nufi tafiya ana son in za ka yi tafiya ka yi tafiya irin ta suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka tashi kana tafiya kai tafiya haunan shine wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hauna wato tafiyan kan irin na annabi Muhammad ne ko irin naka ne sai kana tafiya ne kana kalle kalle ko kuma kana tafiya ne kan idan kana kallon gurin da kake sa kafa shine shine tafiyan annabi Muhammad in ko ka saba to kai tafiyan bid'a eh kai tafiyan bid'a kuma yanzu a cikin sa muke to kaga nan in aka ce bidiya ba nema mata mafita ba ai yan wuta sun suka biya hmm? sannan idan ka zo a muhalli na zama shi kansa zama akwai yadda ake zama ba zama ke a ko'ina kowane guri yana da wajen zama a ƙa'idar manzo Allah ko'ina ka samu ka zauna karkace sai irin waje zama waje kaza ko'ina ka samu inda ya halatta zauna ko ka zauna kar ka zo cikin mutane ka ce sai ka kutsa an ganka a zauna abin da kake wannan shine zaman sunna in ka ce kai ka zo a baya sai ka je can wannan bid'a sunansa a ina ka samu manzo Allah ya hana sannan idan ka zo sayyidina Malik bin Anas da zai sallame Imam Shafi'i ya ce to barin baka barin baka wasu abubuwa ya ce wala taskunu ridifa kar ka zauna a ƙauye fayyaɗafa Allah nura ilmika hasken iliminka dai da shi saboda ba masu ɗaukan karatu a nan ya ce idan ka je gari ka nemi sarkin garin ka zauna tare da shi ya ce idan ka zauna da mai gari idan mahaukata suka tasan maka to shi zai taimake ka ya ce idan ka zo fada kar ka zauna kusa da mai sarauta ka zauna daga nesa don kar wanda ya fi ka kusanci da shi ya zo a ce ka tashi ka koma can saboda ranka zai ɓaci wannan wasiya guda uku da maliku bin anas ya bawa imamu shafi'i kenan lokacin da ya sallame shi a makarantar shi to shi ilimi da'iman abin da yake bukata yana bukatan sai ka sani idan mutum ya zo ya ce a shi yanda yake so zai yi to akwai gun da abokinka gurin da yake in ka zo kai in ka gan shi kai kai suka zo gurin ba in ka ce zaka zo gurin za a kore ka kuma zaka jawo shi kuma jahilci ne da rashin adabi ya kai ka jahilci ne da rashin adabi idan kai ka san shi a matsayin abokinka ne to anan ya fito ne fa a wani siffa kuma ba siffan abokinka ba siffan da siffan al'umma ya zo Allah ya yi wani aikin da baka yi ba ko kuma ina ya rabbaniya ta bashi abin da kai baka da shi saboda haka za ka haƙura sai in ya dawo irin level ɗinka sai ku yi mu'amala irin level ɗin amma yana wannan gurin kai wani abu halaran ma sai ta kashe ka kuma ba komai ba abin da zai faru to irin wannan duk adabu ne yake sa mutum ya kaga da shi mutum zai kai inda zai kai a wajen Allah to a ciki kaga wa muhafazatu alaiha bi qadari daqati wal imkani wa ma ruqiya radiyallahu addul ma darjilahu ila al-qiblati tunda muke mu taba ganin shi wajen ya mika kafar sa gabas ba adaban wa ma basaga qabdun tunda muke mu taba ganin shi wajen ya yi tofi ta gabas ba addun wa jalisun fil masjidi yana zaune a cikin masallaci ba mu taba ganin haka ba wala rafa yi sautahu ba mu taba jin shaujani ya daga murya a cikin masallaci ba wa ma sami adin yarfa'u bi sautahu illa nahahu baya zaune a masallaci wani ya daga murya shaujani zai hana shi wa ma wa ma ra'a ahadan halla bi shay'in min adab shari'a ba mu ga wani wanda ya tsare wani adabi na shari'a ba illa nabahu sai shaujani ya yi masa tambihi wa yaqul lahu ya ce masa idza kana mimma lahu ma'rifatan biha idan shi ya san malami ne ala sabilil inkari wa tawdihi in yayi shi ne kaman bai yarda ba ko yana kurustar da mutane sai shi wace haka za ware da bil hadisi haka ka gani a cikin hadisi eh in ka zo ne kana inkari ne wata rana akwai waɗansu waliyai zamanin sai na sai na abdulkadir jilani akwai wani mutum ana cewa waliyi ne waliyi ne waliyi ne waliyi ne sai aka ce to a jiya ziyarce shi aka mata da aka tashi zuwa wajen ziyaransa ana zuwa sai aka ja ka same shi ana yana zaune a masallaci da yayi kaki sai tofa ta gabas sai zuwa kalli juna sai suka ce ku tashi mace wannan ne wannan ne wali mutumin da bai san adadin zama ba zama zamansa bai san adadinsa ba shi ne to duk wani mizani in kana tafiya kana ka zauna da waliye kana karatu to in ka zo aka ce mutum waliyi ne in ka zauna da shi zaka gane zaka gane in ya tafi za gane in malami ne ka san shi sufanci ana karanta shi to an karanta shi in a karance ne nazari ne sufi nazari ya sha bamban da sufi almutahalliqun sufi mutakhalliqun ya fi ɗiban abu fiye da sufi nazari shi ka zauna da sufi kwaikwayon aikinsa ake yi a ga aikin shi ne a jikinka ba karatu ba karatun da ba shi karatu za ka ga mutum yana karatu a sufanci ya faɗi abubuwa daga ƙasa har sama kamar da gaske ne amma aka zo wuf sai ga ya faɗi kamar yadda Allah ya jarabci Abdul Jabbar da shi a baki in kai tsammani yake tsammanin su ne amma idan ka zo ga aikin su ka kuma abin ya sha bamban domin na na bi shi na bi shi akan wannan na gane kafin ma a zo ga haka Allah ka rai mana haka domin mutum zai ga kansa to kuma ganin kai baya yiwa kuma ka karyata abubuwan da suke kai yanzu wanda yake izala daga nesa yake kare ta wannan ba wani abu saboda irin level din su kenan su an yi shi ne don haka eh Allah yana da waɗansu bayi wanda suke mazaunan masu gira su gaba ki ɗaya suna ganin ana suna gira wa Allah ne suke ta haushe wa mutane inda za su tsaya iya haushin ba zaki suna da lada level ɗin su kenan ai ba dan su mu da mu kai hakan ba domin ai su suke azabta mu to wannan azabtawan da bakar magana shi yasa mu ko muke binciken abin da muke son mu tabbatar daga Allah gaskiya ne abin da iyayenmu suka sa mana gaskiya ne su kuma nan suna ta cusa mana bakin ciki mu ko muna ta dalilin abin to kaga wato zinari ne a cikin wuta babu laifin da kai ake azabta ka dan kai haske ne ba dan wannan inkarin ba da ba mu kai gurin da muka kai ba cikin binciken sanin me abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba Allah ka taimake mu kuma Allah karka samu daga cikin irin wancan ka samu daga cikin wanda aka tura mu gaba ba wanda za mu koma baya ba albarkan sayyidina rasulullahi na'am na'am wala hibu irtikaba shay min adabin nasi al'adiya baya hawan baya son ya shiga cikin wani abu na ladabin mutane na al'adansu allati lam yanha anhu shar'i in dai shari'a bai hana ba to shi kuma ba za ka je yana magana a kai ba ba zai yi walam turad bihi sunnatu sunna bai zo da shi ba ittisara minhu alama wara da fi shari'a sai tsaya kawai kan abin da shari'a yake ba zai ce muku komai a kai ba wa tahallukan bi ahlaqi sunnati ar-rafi'a zai daji an tune kawai da sunna na ɗabi'a na sunna madaukakiya wa min adadi al-batil zahiri kenan ta alladhi dallat aqwalihi wa af'alihi wa alladhi dallat aqwaluhu wa af'aluhu wanda zantukansa da shi aikinsa ya nuni a kai annahu radiyallahu anhu la yakhtara ma Allah ba za'i wajen Allah duk abinda abinda ya zo daga Allah shikenan eh Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa duk wani abu in ya zo daga Allah ne Allah ra'is wal aini ko haka ne ko إذا كانت الأقدار بالمالك الملك فالسيان إندي ما يسر وما يبكي kai farin ciki da wanda ya zo ya baka kuɗi daidai da farin ciki da wanda ya zo danna maka ashar kai farin ciki da wanda ya zo ya baka kuɗi daidai da ɓarawon da ya zo ya sace kuɗin eh wannan shine ka zama wani Allah kenan eh amma wanda ya baka kuɗi mutumin kirki ne wanda ya maka sata dan iska ne a to da sauran ka asubanci eh wanda aka turo shi ya baka kuɗin nan shi aka turo shi ne aka Allah wanda ya turo wanda ya kawo maka kuɗi to shi ya turo wanda ya zo ɗauke maka kuɗin saboda haka ma'aikata ne din na Allah wanne ka ɗauka in ka ɗauki kullun jamala ne to za ka zama ɗan hakika eh dole sai ka zama ka yi balance to shi ne ko a ina kake ka samu abin da ake bukata ka karbi jalala kamar yadda ka karbi jamala eh in ka karbi jalala ka karbi jamala da jalala su zo mizani ɗaya ne yawa wani wanka ma ma riga ta Allahu akbar lokaci yayi ashe mun wasa ma cikin bayin Allah ba wai kana neman kana neman ka kama shi da laifi ba shine ai kwanaki a cikin abin nan na wannan wali al-miskin da ya aikin hajji ya koma ya dafa makama Ibrahim ya ce ubangiji ka yi shaida na ya wa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah in dai ya cutar da ni kowane irin izaya ne Allah ka yi shaida na ya fi ba na son ka tsayar da ni ranar tashin kiyama mai wani mutum ya da shi wannan ka ce a zo a maka sata ka ce kuma wani abu wannan a ɗakin kaba ya yi wannan eh kuma sai da aikin haji so hamsin ɗaya ya ce ya rasulallahi ɗaya Allah ya sa na wani sauran kuma Allah ya sa duk abubuwan da yake akwai duk sauran da ya tafi kowanne ne a bawa wanda ba shi da ƙarfi bai iya aikin hajin ba Allah ya raba masa aikin hajin wannan duk aikin hajin sai ya je gaban manzo Allah ya ce manzo Allah ya zama shaida akan haka wannan shi ake bukata ka iya irin wannan to wayannan shine irin kujerar mazajen nan ne ake neman kowa ya kai in mutum bai kai nan ba to ba a sami kana nan ne kawai a dai abin da ake cewa sori yawa ka tafi a hankali wannan la yahtar ma Allah wala yudabbir baya zaben wani abu a wajen Allah kuma abin ya zo baya juya baya ma tadbiri shay'an kama taqaddama hatta annahu har ya zamo iza da ali nafsihi idan yayi addu'a wa kansa auli ahadin bi shay'in ko ya addu'a wanda wani abu man kana majhulan wanda abin majahuli ne akibatu aw fi hazzun ko ko wani hazzin duniya a ciki kana du'ahu sai ka ji addu'arsa misali kamar neman aure kamar neman kuɗi kamar shine hazzu akwai wani hazzi a ciki to za ka ji ɗalaba hayrahu zai ɗalaba hayratu min Allah zai ce Allah in alhairi ne Allah ka yi ya sara majahulan akiba kenan me karshen abin za ka yi aure ne to auren yaya ka san wace za ka aura da ce to ubangiji wannan auren inda alheri ka yi in babu Allah ka bari to ka san shi kuma mai neman auren ya zama majanuna laila kawai cewa yake Allah ya bashi wani malamin mu ya zo wajen malam garau na yarna ya ga wata bazaura yana so sai ya ce ma'an garba kamun binciken auren nan da ma'an garba ya yi bincike sai ya ce akar makallahu ba alheri ya ce watan bai ka alheri zai yi ko ba zai yi ba ya ce watan bai ka alheri zai yi ko ba zai yi ba ai akwai level ɗin da nafsu in ta zo ba ko da tashin kiyama ne in kai ka aura kai kana ganin bukata ta biya to majhulul akiba kenan eh shi yasa ake neman alheri ciki wani kana ce masa ba alheri to ran sai dubu to ran sa zai baci zai ga kuma kawai kai mikin sa nema eh Allah yake yi na'am kana du'a talabul khairat min Allah wa yaqul lana marratan ba'da marratin shaujani yana faɗa mana sai da alil harazmi la nad'u illa bi lisani ba za mu yi addu'a ba sai da wannan harshen wa kalbi da zuciyata mustaslimin lillahi ta'ala harshe na da zuciyata ta sallama wa Allah ya zaba abin da yake so to akwai idan mutum yana neman abu ya rikici ya rasa yadda zai yi to ana karanta fatiha ɗaya sai sa'atul fatiha ɗari sai ka ce hadiyatun ga shautu jani ka ce kana neman ba ka zabi wannan yana daga cikin abu mafi sauki na wajen istiharar shautu jari e karanta fatiha daya satul fatiha dari hadiya ga manzala sallallahu alaihi wasallam amma kana istishara ne da shautu jani azaba maka abin da yafi abin da ka ji zuciya kai far dauka to shine in ka ki kai tangarda da ku haɗu eh kuma sun aka gwada za a gani wannan istishara ne na shautu jani mafi sauki ko a ina za ka yi yawa an kai ka ji ta kiwa shagari ba za ka sake ko an sake a yi ta fama wai sai Allah ya yarda da abin da kake so in ka tsallaka kuma za ka sha wahala haka abubuwan suke gudana waya kulu la nuridu shay'an ba wani abin da muke nufi wala atalibu shay'an ba abin da muke nema taf'al ma tasha wa taqum ma taridu Allah ka sani ka aikata abin da ka so ka yi hukunci da abin da kake nufi wa yaqulu yana cewa innama innama ujaril halqa bi lisani la ghayru ai ina gudanar da halitta ne cikin harshe na ba wani abu bale adabi kasar qulubihim saboda rashin zuciyarsu ba ta daukan abin da take dauka wa ghayru zalika da wani wannan wa tarakan wani lokaci idza talabahu ahadun bid'a idan wani ya taimi shauti da ne masa addu'a ya kula ce la adabu ba zan yi addu'a ba adaban ma Allah ya jalla jalaluhu adabi cikin Allah jalla jalaluhu wa ilman minhu da sanin bi anna ma ya tara wallahu ahsan saboda abin da Allah ya zaba shi yafi sai in ka nemi ma addu'a ya ce a bari kawai haka ko ahsan ma ya tara wal abdu bi nafsi ubangiji shi ne mafi sanin abin da ya tarawa bawa kansa au gari ko waninsa amma du'a'u du'ai bima warada an shari'i abin da yazo cikin shari'a bima fi targhibun aw tarhibun zai kwadayantar ko dai tsoratar aw taqarruban ko ya kusantar da mutum aw silatin illa ko sadar da kai zuwa ga Allah jalla jalaluhu aw wasfu ubudiyatan ko sifantar da kai ubudiyya min izharil faqati kaman wasful ubudiyya ka shiga cikin ibada akwai siffar da take faruwa na istarul faqati rashi wa tamalluku da kosawa wa tadarru'u da kaskantar da kai wa ruhu'u da kaskantar da kai lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala yi wanda ya tabbata wajen Allah wa kaza talabu taubati duk zaka yi wannan irin wannan addu'a wa talabu taubati neman tuba wal magfirati da gafara wa rahmatu da rahma wal qabul da neman karbuwa minhu a wajen ubangiji duk zaka yi wannan wa gairu zalika fala yazalu lahajabihi ba zai gushe ba lahajabihi yana furici da shi wannan lahajan na raɗaban bihi kalbu zuciyarsa tana ɗanye wa lisanu da harshen wajen karɓa waya kulu yana cewa ina zalika kullu laysa fi ikhtiyar duk wannan babu zaki ma Allah a wajen Allah inda ya shafi irin wannan du'ai tarhibi tarhibi taqarrubun wuslatun sifatul ubudiyya isharul faqati اللهم أنت ربي وأنا عبدك أنت الغني وأنا الفقير أنت العزيز وأنا haka irin wayannan dinnan duk wayannan ba sa bukatuwa zuwa ga duk atamalluku wa tadarru wal wudu'u ka kutsa cikin fadin Allah wannan baya bukatan neman ko ikhtiyari ciki ko neman magfiratu ko rahmatu ko neman kabuli daga wajen ubangiji duk wannan ka shige su wannan babu wani la'annahu ma'mur bi shar'an domin shari'a tana sanar da shi kuma ta karba wa kasiran ma yajri ala lisani bid du'a'i da yawa ana samun abin da ke gudana harshen sun daga addu'a Allahumma yaqbalu alayka Allah ya karba abin da ka roka bi mahad fadlihi wa ridahu da tsantsan fadalansa da yardansa amin to anan da mu tsaya at mun yi kusa ko mu tsaya ko mu karasa na wa min adadi radiyallahu anhu yana daga adadin shehu tijani annahu la yaridu al-hud fi shay'in ba son kuta cikin wani abu min tasarif al-aqdar Allah ta'ala cikin abin da ubangiji ya hukunta na kaddara tasarifi wala ta'rid ko kuma bijirantar lil kalami shi ma waqa abin da ya faru ya dinga magana akai wala tamanna zawali ma huwa waqi'un minhu ko kuma ya abin da ya afku ya nemi Allah ya gusar ai na gaya muku kananan waliyai su suke yin irin wannan in ka kai level din abin da ake nufi wani abin saboda sanin abin da Allah yake nufi da yin abin to ba za ka yi magana ba shiru ake wa yu'addiruhu fi dalika kulluhu yi ikiradan yana cewa kutsa wannan to kawai mutum yana jayayya ne Allah cikin Allah wasu adabi ma'ahu kuma mummunan ladabi ne tare da Allah eh ka san shi kullum kaga wai akwai abin da ake bukata akwai wani abin da ake kira munafasa akwai wani abin da ake kira idan mutum ya yi aikin alkhairi ka ce ina ma Allah ya bani dukiya ni ma zan yi irin wannan ba kiran shi hasala gifta suna kama da abu mazmuman shari'a ce take bambancewa shari'a ilimi ne za ka iya bambance wannan bai da kyau wannan yana da kyau yawa in Allah ya bani wallahi ni ma zan irin aiki kaza na wani wannan an yadda amma Allah ya gusar ai bai kamata hannunsa ba sunan shi hasada to irin wayannan duka baki suna shiga wayan sabul qusur li nafsin yana nasabtarwa zuciya naqasu wayaran naqasu minha yana ganin tawaya cikin tafi ma yuftala bi al-abdu min al-qada'i abinda Allah ya jarabci bawa na daga ya zartar da abu kaga cewa kana neman sai an gusar a shafe duk yana zama ba da al-ikirafi annahu min Allah bayan an sani cewa abin daga Allah ne ta hallukan bi alaƙi shari'ati saboda ɗabi'antuwa da ɗabi'ar shari'a wata haƙuƙan da tabbatarwa bi annal kamala shi kamala layin samu illa lillahi ba a cika ka alkamalu lillahi wala yin sabu da gari ba a nasabta kamala ga wani Allah wayin kana asara min asara kudarci ko da yake ya zamo alama ne daga alaman kudarar ubangiji lalle gari ba da wani mura'atan li maqamil adabi saboda kiyaye maqamil ladabi tare da Allah wayuka an kawo hikaya fi zalika hikayatun ma'lumatun li ba'd al-muluki salifina hikaya ce sananniya daga shashin waɗansu masu mulki da suka wuce waye annahu kan lahu gulamun azizan alai jiddan yana da wani yaro yaron mai yana da yana da matsayi a gurin sa kwarai fakallamahu qawalihi fi dalika wanda suke tare da shi suka yi magana a kansa fa'ara da izhan maziyatu lahu sai suka nemi su bayyana irin maziyar da yake tare da yaron fa'ara da lahu ya kutatun najisatu sai suka fitar da yakuti mai kyau wa amarum bi kasariha sai aka hore wa amarum ya hore su bi kasariha wato ma'aikatansa ne ana neman a haɗa shi da sarkin ne eh sai aka fitar da yakuti mai kyau sai aka ce a karya faja ala kullan kullum minhum yashiru alaihi bi ibqa'i wasu kace a a bari fa amara gulam bi kasariha sai yaron yace a karya fa kasaraha makanahu duna taraddudin wanda suke gurin suka yi ba tare da komo da kaiwa da komowa ba ma'ana sun karbi umarnin lokaci daya fa zajarahu sultan sai sarkin yayi masa tsawo bahahu ala kasariha ya aikin banza misali faji Allah ya tadarrau ilaihi sai ya zo shi kuma yaron dan an shiga tsakanin su ne yana kokarin yana ya tadarrau ilaihi ya sayyidi ya maulaya fa qala sultan inda zalika lil akharina sai sarkin ya faɗa a wannan lokacin antum amartukum antum amartukum aula faj'altum tarshidunani eh ku ne na hore ku awwalan da farko faj'altum kuka kuka zamo tarshiduna ni kuna shirye da ni walau kasartumuha wa lumtukun la qultum anta amartana da walau kasartumuha lokacin da na ce a karya ba a karya ba yaron ya ce a karya ko a karya to da ni ne na umarce ku kuka yi bazan bazan amma ba ni na umarce ku kuka yi wa hadha imtisalan wannan koyi ne awwalan da farko wa tattaru'an da tattaru'insa na sani li hada ahabbahu saboda wannan shi da na umarce shi yayi na so shi hada ma yadullu ala nau'in min adabihi albatina wato yayi umarni da kawadinsa a karya sai su ga girman sa yaron sai ce a karya ya suka karya to da ya karya sai ya ce waye ce a karya bayan ni nayi umarni a karon farko ba ku bi ba sai wannan yaron sai ya ce ranka dai ka yi hakuri ya bashi abubuwa to abin da ake so a nuna musu karɓuwansa a cikin zuciya na adabinsa ne ya kai shi ga wannan wa ma ma wara a zalika abin da ke wannan min mura'ati hawa firhi abin da yake kiyaye hatsarinsa wa amfasi da numfashinsa wata kallubati da kaiwa da kawowansa wa adabuhu ma Allah da adabinsa fi zalika kulli cikin wannan bai ma la natsali alai ai ba a ganin wannan balle abi wa qad yakunu hunalika adabun akwai wani adadi batiniyatun ta batini zaharat alayhi alamatuha wanda alamarsa ce take bayyana falam na arifu dilalati ala dalika sai da in mutum yayi ne ake gani amma ba a ganin alama jikin mutum saboda batinin a zuciya ne wal adabu ala qadar ma'rifati shi kuma ladabi gwargwadon ma'arifanka da Allah ne kake ladabi walam ya hafa alayka ba da ma'rifat ma taqaddama babu abin da zai kuya a gare ka bayan sanin abin da ya gabata kamalu ma'rifati cikan ma'arifan shehu radiyallahu anhu almultazim li kamali adabi wanda ya lazimta saboda cikan adabinsa bal wa li kamali hadha al akhlaq saboda kamalan wannan dabi'a kulla al mundawiyat bil adabi duk an tattare ta ne a cikin ladabi allati balaga fiha mablagan kamilan wanda ta kai gurin da ake bukata wancan ya kawo ne kawai ya sa misali saboda adabin ya fito guda biyu amma yayi magana sa cikin alfawz wannan jatin ba kuma ce ba wanda yar sarkin ta yi rashin lafiya aka rasa abin da zai warkar da ita sai wannan abin da aka yi aka karya kuma shine aka zo aka yi amfani da shi ta dawo daidai eh wa bil jumlati a jumla fa adabuhu ma Allah wa rasulihi mutum ya ladabi tare da Allah da manzansa wa tawabi'ahu da kaskantar da kansa fi nafsi cikin kansa wal hasi wal am da mutane ammawa da hasawa min abna'i jinsi cikin mutanensa wa sabarihi da haƙurin sau itimalihi da ɗaukar lamarinsu wa shafaqatihi da tausayinsu wa hananati da soyayya wa azim fituwati da girman karɓan uzurinsu wa ulu himmati da ɗaukakan himmansa hazihi wannan hususan wato shine abin da aka keɓance shi da shi wa sa'iru halaki sauran ɗabi'unsa umuman amran azizul wujudi wato sauran ɗabi'unsa umuman baki daya amrun al'amari ne azizul wujudi yana da wuyan samuwa garibul wurudi mai bakuncin zuwa la yattafaqu illa lil hawas ba a samun sai wajen keɓantattun keɓantattu min zau siddiqiyati wanda suka kai kujerar siddiqiya wal ikhlasi wajen tsarkaka wal ma'rifatu sanin Allah wa tauhid al khas tauhid al-khas allazina istagaraqatuhum rahmatur rahman wanda kogin rahaman nan na rahamanu ya dulmiyar da su wa amma hum fadalu aka kewaye su da fadala min gare shi wal isan da kyautatawa wai za a rada an yazhara fadalu idan yana son ya bayyana fadalarsa ala ala abdi akan bawansa a allahu li hubbihi sai ya sa shi ya so shi wa wuddihi ya zama ya bashi sunan wududu waje alafi itlafi sai karar da shi wa mahadu wasfihi aw safahu sai shafar da siffofinsa gaba daya fa asmarat bi kulli jamilin agasanuhu sai kuma dukkan ƴaƴan dureshansa sai sa su ƴaƴan bishiya masu albarka wa tanawwa'at fununahu sai nau'i nau'in abubuwan da su fito su zo wa afna'ihi da abin da zai karar wata sau bi kulli na'atin sai su fito dukkan siffa karim mai girma wa hulqun azimin da ɗabi'a mai girma fasbahana rahimul wudud sarki ya tabbata ga mai jin kai masoyi alwasi'ul karim mai alwaci mai girma alwaljudu da kyauta alladhi akarma halqa wanda ya girma halittarsa wa ausa'a ya buɗa liman sha'a ga wanda ya sori tsawo arzikin sa la ilaha gairahu babu wani sai shi Allah ne bai yin wannan wala khairan illa khairahu babu wani alkhairi sai na Allah wala muti illa huwa ba mai bayarwa sai Allah wala arhamu wara wala arhamur rahim siwahu ba mai jin ba mai jin kan mai jin kai sai shi wa sallallahu alaihi sayyidina muhammadu ali wa sahbihi qadari min idari al ajr wannan zamu shiga babu salis fi ilmihi wa karamihi wa sahaihi wa azim fatuwatihi wa wafa'ihi wa khawfihi wa qulu himmatihi wa war'ihi wa zuhdihi wa mau'izatuhu وحريته ودلالته على الله وجمعه عليه وسوقه على القوام بحاله ومقاله إليه shine wanda mu je insha Allah zai sake fito da waɗansu abubuwa baya sai dawo da su ya tabbatar da su a tabbata da su Allah ya kara mana san manzo Allah shehu Jan Shehu Ibrahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في إلمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين